بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مسجد فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna goma ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 31 ne ko daya ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku a karatunmu na jiya muna cikin tafsirin suratul fatah sha Allahu yau don jiya mun tsaya cikin aya ta sha takwas ne yau sha Allahu za mu yi da ayar don ganin ba mu yi da wasu kalamomi a cikin ayar ta sha takwas za mu koma harkon aya sai mu ida mu ci gaba da aya ɗayan ta sha tara insha Allah kayan nan akwai tambayoyi da dama yan uwa tambayoyi za mu karanta wasu daga ciki don kai kuma kamar hidin tambaya ne bayan cewa hidin tafsiri na farko ganin ko nasiha ce ga 'yan uwa wanda suke kula ko ɗaukar hankalin wasu a lokacin kiran salula ya kamata idan mutum an mai kira kakare na magana ka ce ko ba a jijin ka ake kana na kusan ka iya damuwa iya ji kuma aka maka magana za ka maimaita ko ka tilla yawancin ya ji ka akwai ɗaukar hankali kai baka ji ba kuma wani ka sami kenan ɗan damuwa gaskiya wanda aka kira an hasi ya amsa ya wuta waje ya je ƙari hirar shi sai dawo maimakon a cikin mutane yana ɗaukar hankalin mutane kuma daman da harko dai a sa salulai summit yadda kenan ba a jin abin da yake na ƙaranta kuma aka kira ka zuwa ta yi ka zai ka sai ka dawo ya yi lahiya sai magana akan yara ɗan uwa magana masalar yara akwai bangaren ya ta gama tara wani lokaci a gaskiyar magana wasu sukan tsananta akan magana yaro kwata-kwata su tsangwami yaro ko da yaro ne wanda yake yana iya zama yara kashi-kashi ne akwai yaron da yake ɗaukar hankalin mutane wanda ba zama ke ba ya kai kawo to wannan ko da wanda aka samu lokacin sahabbai masu zuwa da yaro to yaron ka hannunka kaka bari ya ɗaukar hankalin mutane ka riƙe kayanka haka da mazala ta hutawa da yaro da suma da umama cikin jigogin jiko haka hakan zo amma ba sakin yaro hakan karazibi da daga ɗaukar hankalin mutane amma yaro wanda yake mai wayo wanda za a mai bayani don dinnan wurin tarbiyya ne ana isa yaran hankali kaza kaza ana yi ba yaro baliyar masu wayo mai kuma ce kuta a watsa su gaba ɗaya na ga nan da yan kwanaki yaron da aka kora wani yaro ma ya yi talatin na ƙorani wani ishirin kaga wani ba ce mai yaro da za a kora ko da abu ya mai tarbiyya wani kai ba dimi kunci ana kwallo ya musu duk tarbiyya ce ya ko akwai yaron da ya kai 30 sai ce yaro ne za kora gaskiya akwai yaron da za a kora akwai wanda cewa da asa yaro hanya shi ya alheri yaron da zai zo a ce ne a kore shi a sa shi hanya ba dimi ba sauran su wani ya yi alheri da ci duka a gama yaron gaba da amma su bugu guda duka a watsa a kore su ya samu yaron da wani wanda yaron wata su ne mamun su ne mamun ke na samu kyama abun ya zama to matsala ina ta wani lokaci da jimawa yaron ya girma ma sai uban ya zama hasu da samu sallaci sam ya da wayin shi bisa baka zuwa wani ya matsa mai shayi wurin ake koran ana koran ana ana watsa mu abin sai wani zata sai wata daga ran shi kenan a yi a hankali a cikin nutsuwa gaskiya magana sai wannan yana cewa wai ya dace a sallah ta tarawihi a gama ko ya tabbata raka a hudu yan wa magana raka a hudu ba wani masala cewa tabbacinta ganin wanda karanta kiyamun ramadana da albanin rahimahullah yayi ya kai wannan duk kaifiya raka hudu ayi salama guda eh annabi sallallahu ba ma hudu ba a cikin sai muslim sai da raka takwas ya zama guda takwas yayi to kai ga tahiyya to kai ta shekaru uku kai ma matsala ya raka biyar zama guda duka ba wani matsala kan tarawih ko ayi bibiyin a sallama ko ayi duk da aka yi nafila ce sunna ce ba wani matsawa kan abin gaskiyar magana sai mai magana cewa yana tambaya shin lokacin da liman ke tarawihi ya ga wasu na bin shi da salula suna budewa wajen wajen liman kawai ya kuskure yan uwa mas'alar da ake magana kanta magabata suna magana ko saɓani kan halittin bude ƙura'ani a yi tarawihi kamar shi albani ma ya gaba wani ya gaba wata sunna kan abu akan yin bude ƙura'ani an baka iya kanta abin da ka iya ma ba dole ya ka ya ka dokan sura ba ce kai abin da kai ba fakar ma ta sanin Qur'ani Allah ce ka karanta abin da ka iya ba a ce ba za ka sauke Qur'ani ba ka karanta sura annabi ya raya dare aya guda ma wani sahabi ya raya dare suratul ikhlas qul la qur'an yake tamai da ka tamai mai tawa amma baka iya wa ko dole ka limancin ka yi ka yi abin da kai ma an kuma abin da yi a samu da ya Qur'ani ya shi gaba ba shi kenan ba dole ka limancin ka sa wani wanda ya iya haye ba zai bane kai kari ka ta ba mutane mala shi matsala yan uwa bayan kai na ɗaya fice ƙura'ani kasan dai ba ba magana kabudu dama sai ka wanda ba da ba kana sallah kana aiki kana buɗe ya kana awa ba aiki gaskiya to wani ana magana haushi ne mamu to kaddara akwai zarura shi ne zai iya yi to kai mamu mai kai yi ƙura'ani to da da zai limamin da ya riƙe iya ne ba ya kuma hantar da shi za ku shi ne shi ƙura'ani ƙura'ani a hannun shi a riƙe kwace kuma kai maka maka riƙe to riƙe ne inda hada ce ma ka ce iyawa kai mace to ki qur'ani a hannun shi kai qur'ani ka gani imamai da qur'ani a hannun shi ma mun qur'ani a nasu ha mun ba ba ma ta fa'ida an halli man ya rike qur'ani to ka sai ma mun ba bukata ka rike gaskiya kuma cewa ma alhamdulillah din da ake zaka limamin maraci ne zaka a bayan shi akwai marata kenan amma ba ga ya can kai tabo wannan tabo da abin ya rikice ka bar ɗan bayan shi ta da mishi in ka sa hayar ku ikunu dole ya cika ba ku da bace ba ba ku da bace ba shi ne kuran sai wani wata ke tana tambaya ta bayar Allah cewa tana azumi ta kan da wani ruwa ko duhu-duhu a takaice dai kurin mace idan tana cikin tsarki da abin zai fita daga jikinta na wani ruwa duhu-duhu in dai ba jinin haida bane ba kurin bai bata mata azumi kurin
بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما نعم kayan mas'ala ta rike qur'ani na mance akwai aisha radiyallahu anha wanda suke madogara a rike ga limamin in ya in ya dace shi zai yi akwai maulakinta wanda yana rike qur'ani yana musulmanci na tarawih shine madogara ta masin amma ban liman ba mamu ba أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة mun bayanin wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da yardar shi ga masu imani wanda suka yi mubaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hudaybiya ta ta shajara a karkashin wata itaciya wanda aka yi wannan mubaya a wajenta wa'annan gaba daya Allah ya yarda su kuma Annabi manzala ya bayani cewa duk wanda ya halarci bai'atul ridwan bayan ɗaya mai shiga gidan wuta su sun kare su wuce kwarar fa'alima ma fi ƙulubihim Allah ya san abin da ke zukatan wa'innan masu imani fa'an zala sakina ta alaihim Allah ya sauka musu da nutsuwa sun samu nutsuwa ƙwarai samun nutsuwa hankali kwance wa a sababin fatahan ƙariba Allah ba su kuma budi na kusa na wannan abin da ya wakana a wajebiya yan wa cikin wannan sulhun da aka yi musulmi suna zamne cikin wakili na ƙwarai shawa ta kuro ta masu akwai mai suna wanda da larabawa kuma ke cewa da shi ma aka ba manzanci maimakon muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuro ta masu mai suna mata uru ta masu ba shi uru ta masu shi ne shugabanin sakin uru ta masu bin masa'udu urwa shi ne aka turo wajen tattaunawa ganin shugaba ne na ƙwarishawa za mu ce na banin saƙif to a lokacin da ya zo yawon tattaunawa abin da ya ce ya ko musulmi cikin wani hali wanda shi ke ba ƙwarishawa ce muhammadu ya zo da wasu jama'a wanda busa barin shi ya ce lokacin ce da ya zo iya cikin tattaunawa bayan ya dubi duka wanda suke husukokin wanda suke tare da nasarar sanama sai ke ce muhammadu wannan wa kakkaru da wa'annan jama'a ina ga wannan za su iya sabarka abubakar siddiq iya tsaye ya ce in su batarar lati a na firwa na da'u na ce iyakan zagi ne a larabci abubakar mishi zagi ne ɗanyi abin ya tada abubakar hankali zagi ɗanyi ce ɗanyi zagi ta hausa yawa wannan rotun zabiyar cewa wa'an ce za su gudu su tsere da wannan allah mu za mu tsere mu bar manzo allah sallama mai in sun bi bazarar lati su kasan ƙure shawa suke bayan wata zalaka ce abin kamar ce ilakinsu kalmar kama ka ce ka shawa ta farshe kuwaka haka ce gaya mishi kuma idan gana da lata suke bautawa ɗan yin zagi na mishi in sun fasarar lati mu zan gudun gudun masu ana sanama ya ce wani waye yake wani magana ƙoro tabbin zubai daga shi a matsayin shi wake wani magana ne ka ce abubakar ne ta abubakar to duk da abinsu sun san isa ne abubakar ya mai wani abin kyautatawa ka yi musulunci ya ce gaskiya abubakar in ba don ba kana da hannu a kaina bin rama maka ba wallahi da ka yi tsaka hudu shi ma kenan da mai to bai ce bai mai raddi daga abuka ya mai isanin da bai shi bai rama ba da kuma mutum shi ba shi muke almukatin so ba shi mukatin so ba almukatin shi ba ya musulunta da ya musulunta ya yi iya ta da wasu jama'a ya kashe mutane ya ɗauki duke su iya cikin gudun kisa da ya yi da ɗauki kayan mutane ya musulunta ya su goma a namsar salama a madina ya musulunta to mazala ce to mu musulunci ga mun karba amma yau zara ka ba ruwa ta ba ruwa ta ka musulunta ko da barawo sata kai ka musulunta musulunci yana amma yaudara da kai annabi ce ba ruwa da ita to an zo wannan sulhu shi wannan shi kaman na Qurayshawa shi urwa ta zubair shi wannan shi urwa kin shi urwa dan uwan gidan shuba ne magana bin shuba da ya tsere da bomin shi urwa su suke biyan wannan kudin wannan abin da ya dan wansa tsere ya tsere ya iya tawaje musulmi amma su suke biya to urwa bin zubair ya zo iya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam kasan larabawa in kana girin mutum kasan labashi sai ka shawo gemun shi daga tabgiyar kana jan giyon mutum kenan kama akwai magana ta girma ta tafsawa oro ta bin yi mai ko an yi mai ko hannun shi shi mu ga tun shi ba bigi hannun da ban takobi in yi kwanin sai bigi kuma ya sa masa ya sa kabul ya sa wannan migifar bai ganin shi ya ce wani waye mu ga tun shi mu ga mu gira kai har yanzu muna muna wahala akan abu da yardar da kai kai zaka aka abu naka kware yace anan ne aka ce za ga annabi iya kaki history da ya kace wu duk sha usuka in yi kaki in yi bai kabe ka kasa ko ko ake tare kakin shi ne ce gaskiya ya ce a ƙurishawa wallahi na je wajen kisara da ƙaisar na shiga wajen dauloli shugabannin a duniya bin gaba wani shugaba yadda shugaban al'umma suke girma ina ina Muhammad suke ina safa suke Muhammad ce wannan abin ce wallahi wannan ku mana ku ne musulu ku ne musulu ku nemi sulhu da su don ya ga yadda suke kwarai cikin halin ma'ana mai kawiya kuma babu wasa shi na kace a nan kaɗai aka samu sahabai annabi ya zuba da miyau ko na sun tare sun tasin shawa nan kaɗai aka samu nan kuma akwai dalili na ba da tsoro a san da gaske san da gaske ake wannan irin wanda wasu ayo wasu shehu ne ke yi shi kan annabi zai garanti ne shi shehu ya da garanti babu garanti sai zai shehu ma kai duk da ne ga daga fili ne to sai kuma ba awa dan uwa ba awa ba Abubakar Umar ba wanda cikin wannan makabata aka kariye miyan shi ko ruwan da ya sha ana tabarki ba awa wanda ba wanda aka ba dan har daraja ce ba Abubakar ba sauti suna labiya ta wannan magana ta shan miyan shehu ko ruwan da shehu ya wanka wallahi ana kokowa kan shi ba na bane ba wani abin da kake cike da ke abin dariya bane ba a wajen da abin na girma ruwan shehu ya tabar albarka na ma albarkar shehu ce ina ta mata tsohuwa a nan garin Allah ba dan ta mai hali ne irin masu zawa shi wani shehu yanzu gidan ya tafi gidan alhaji sai aka yi shehu ya ce to dama an yi aski an kwashe gashin araba gashin tana gani araba gashin shehu an mai aski gashin wasu kira ba irin ɗan annabuwa sai aka kama mata to me son to son to shehu ne ta ce tsoho mai hankali ta ce to ni da Allah ba ɗaya albarka hashe wani gidi cin tuwon ɗana ya zo ta yi mata cin wani ni da Allah ma albarka ɗana albarka ya yi shi wani cin tuwon gina ɗana ni na albarka shi wani zai mata cin wani cin to wala a nan ma suna irin wannan al'amari wani neman albarka ta abin da shehu taɓa wannan manzan Allah kaɗai aka ma haka shi kaɗai aka ma haka nan na neman ana tabaruki da gangan jiki shi hatta da komai shi hatta da rigar shi amma ba wani ba shi kaɗai aka wa ba wani aka wa shi in wa takaice dai kwarai sabai sun shiga halin nutsuwa wanda cewa wannan allah ya ba wani nutsuwa a wannan halin tsoro ne yanwa ana tsoron abu ga ayyaki kuma sun kwarai shawar gida aka isko su masu samu nutsuwa ya ba su wannan budi hatta wannan surun kashe suke yi shi ne babban budi wa magani makasiratan ya kuzo naha wa kanan lawa azizan hakima bayan wannan magana sulu da biya allah ya musu alkawari kan sakamakon wannan biyayya ta su Allah musu alƙawarin ganemomi wanda za a samu dukiya ta kawurai kuma mai yawa kuma wannan shi Allah mabuwayi ne mai hikima cikin tsarin shi ya wani hukumci na ba su ganima da wannan da wata mai biyuwa bayan sha za mu kakamin sha Allah Allah ci gaba وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه wannan da kuka samu a yanzu an ce nan imabudin na samun sulhu da biya ko ganima ta haimar wata aka samu kai tsaye bayan hudabiya shi na alkawalin Allah ne subhanahu wataala ya musu alkawalin ganimomi masu yawa wanda za ku samu wannan ganima amma wannan somin tabbace fa'ajjallakum hadihi Allah ya gaugauta muku wannan ganima ta warko wa kaffa aydiyan nas ankum Allah ya kame hannun mutane daga taba ku nan me yawa kana lokacin Hudaybiya wasu Qurayshawa yau mutum 80 aka shige suka zo su wa musulmi zama guda Allah ta manzo Allah ya kafa ince su aka kawo su aka zo da su a hannu Allah bai shirya yaki a wannan wurin ba manzon sallallahu alaihi yasa aka sake su ba taba kowa ba yace Allah ya kame hannun mutane akan ku wala takuna ayatan lil mu'minin wa yahdikum siratan mustaqima Allah shirye haka dan ya zamanto wannan aya ce ga masu imani yanda Allah ke taimakon manzon shi wannan hikima ce ta Allah Allah ya ba su dama ga sunan su kuma za su yi wannan banna Allah ya kare kuma sai su gasu a hannun musulmi Allah ya kashewa amma ka bar su wanda ya zamanto aya ga masu imani kuma Allah zai shiryar da ku ko ya tabbatar da ku akan hanya mai kaka ta hanyar Allah kenan wa ukhra lam lam taqdiru ala ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha wa kana Allah ala kulli shay'in qadira wa ukhra lam taqdiru alaiha qad ahata Allah biha akwai wasu ganimomi masu yawa wanda inda ƙarhi ne na kayan yaƙi da yawa ba ku ikon samun wannan ganima amma Allah ya san da ita ya ba ku ita yanwa annan sallallahu alaihi wasallam tun lokacin kusan tsari na Allah alƙawalin Allah lokacin da manzon ya huta daga makka suna halin gudu suna halin tserewa Sulakat bin Malik iya daga cikin shugabanni na na Larabawa a wancan zamani wanda Qurayshawa sun wa manzo Allah wantar da Abubakar sun musu wantar cewa duk wanda ya ka Abubakar dare ko ba rai da kuma dari gare shi duk wanda ya ka Abubakar ko Annabi ko Muhammad dare kan da kuma dari ko dare ko kakan shi kenan da an bada labari a cikin gari cikin kasa duk wanda ya kawo kudi ne a hannu za baka da kuma dari ko ka Muhammad ko ka Abubakar wannan abin ya sa kowa an bazu cikin sahara ana neman ganima ka kama ka kama ka samu tabbas gurin da kuma dalila baka sulakat ibn malik iya cikin garin su iya zamne cikin ana hira sai wani kace kai na ga wani duhu duhu a wannan a wancan kewayen aske ba mutane bane ba ko dai nake wannan ne ta kai wasu wannan na sai nisa sun so ke je shi ɗaya dogo ya kamo sai ya wasa da hankalinsu ya bata magana can ƙura ta kwanta sai sulale sai huta ya dauke makamman shi ya huta ya bi su a shekwa su kin abubakar da umar ne da rake su sun bi su hikimar allah iya cikin bi ga shi ga su kurin allah sai za dokin kasa ya ta kama shi cikin kasa gwiwa dokin suka caci kasa kuwa sun ce kurin yayyayyayyayi ya zauna ko na abu ya yi daga murya ya muhammad allah ka kama abu na zan koma wadda funka ƙarshe dai yadda su uku wannan kurwa ta sai bukari wata ingantatta na ba na ba ta akisira ba cakana yadda su uku ƙarshe dai ba magana alƙawarin cewa wallahi ba zan bi ku ba ya mai ƙauya a daidai to za abin da za su raka ya ce ba ya mai ƙauya da abin da ya wakana da ya ce zai saka mai za ka ce inda allah zai sama za a sama kisira a sama kamban kisira kasan kisira an san zamanin kisira shugaban rum wannan ne farisa ne amma ka ce yanzu wani abu na na na jodo na na Biden na Amurka shugaban Amurka hula shi ta sarauta yace wani kisara yace Allah ya saba kwata me zaka ce ya kamar hira ce wannan abin tun annabi ya iya tun annabi sallallahu yana ya kace yana cikin gudu zuwa hijira annabi yana madina ali bin hatim ya zo shugaba ne jama'a shi ya zo ya musulunta ka san mutanen da jaje wannan ya zo ya su da kaza kaza wani jajen matsala ta rayuwa wani ya kai jajen tashin hankali tsaro annabi abin ya dame shi wannan sabon musulunta ne shugaba ne cikin al'umma ya zo an wada jaje ko jaje jaje magana tsaro magana ba kuɗi talauci wani ya zo ya darura annabi sai ya kalli adi ya sa adi ya cikin damuwa ya ce adi me za ka ce inda za a waye gari za a kashe dukiyar kisara fi sabilillah a kan jihadin da kashe kisara dukiyar sa ya ce wani kisara bin hormuz ya ce shi ta ni da na kyale shi ne ya ga abin kamar abin da nake fasirin bai gwagwara kisara ta kisara bin hormuz ya ce adi me za ka ce inda aka waye gari mace za ta yi tahiya daga azarmot zuwa sana'a ta duk wata cikin kurmi ne mace za ta yi tahiya cikin aminci ba tsoron ko an ba Allah ba don abu annabi hudu yoshi me za ka ce a inda za ka zo da dukiya kana neman almajiri babu mai bara ɗan wannan abun suna kama wani abin kamar tatsiniya ce su zaka tafi da malik iya raye a nan sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa ya koma ga Allah abubakar ya hau sadaka iya nan hikimar Allah sai ga Allah ya gama yaki tsakanin kisra tsakanin daular farisa lokacin butar islamiyya an kai hari an je abin da dogo a takaice dai Allah ya ba musulmi umar yana raye aka zo da kamban sarauta na kisra har madina da kondiga da abin sarauta yau an kashe an kama an kashe an zo da hulai da kondigan umar limanci ya ce ina turaka tun annabta annabta yin hijira ba salama tun yin hijira sai ga su raka iya raye aka ɗauko aka ɗaura a kan shi hikimar Allah kenan kenan Allah ya kaddar haka nan babu yabo Allah a ƙaurin Allah ne ga masu imani a ce wannan aya ce ce wannan addinin gaskiya ne kuma daga Allah ke Allah ce kenan ya muku wa ukhra lam taqdiru alaiha da wasu ganimomi wanda ba ku da iko kai kama su amma kada hata Allah biya Allah ilimin Allah ya kewaye ya tsare muku ita wa kana Allah ala kulli shay'in qadir kadira kuma Allah ba wanda ba ku da bari ba Allah akan koma menene Allah iya cikakken iko akan ku ci gaba walau qatalakum alladhina kafaru lawallahu al-adbara thumma la yajiduna waliyan ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار عند قدرا ذاك كاي muku harin cewa Allah ya ce za su bada baya ba sa cin nasara kuma kuma lajidun waliyan wala nasira kuma ba za su samu wani ba masoyi mai agaji wanda zai taimake su akan ya kauku ba sa iyawa ba su kan iya kauku kenan an tabbata da nutsuwa har a kare dan Allah anan bai bi ne a buga kurin audabiya take shi ci gaba
sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila na'am sunnatullahi allati qad khalat min qabl wannan sunnar Allah mana yanda Allah ke gudanar da lamarin shi ko da wala ke mu'amala da annabi da masu adawa da shi wajen taimakon gaskiya wannan sunnar Allah ce wadda ta rigai karkarata min kabala dama haka Allah yake sunna shi cikin bayan shi kuma wannan tun da dama haka Allah yake yi wala tattace da sunna ta badila baka samun canji ga su kira abinda Allah yake kullum Allah bai canzawa haka yake kin baka samun canji akan sunnar Allah yayin da yake gudanar da lamarin shi tsakanin bayan shi masu imani da marasa imani وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم wannan iya magana wancan da suka kawo harin Allah subhanahu wata'ala shi ne ya kame hannunsu daga taɓa ku kuma aka kame hannunku a kan taɓa don tsari ne na Allah su ya hana su ci nasara suka zo su muku zamba kuma ku da ku kyale su tun tsarin Allah ne da Allah bai so ba a yi wannan al'amari na yaki a wancan guri wannan abin ya wakana mai batar maka bai batar maka mana wannan kori na hudebiya abin da ya wakana a maka min ba'ada an azafara kuma alaihim bayan Allah ya baku nasara kun kama su a hannu wajen mutum da manin da kan a hannu kun amma ba ku kashe su ba su sama suna kanku ba wannan haka Allah ya tsara a wannan wurin kurin wurin sulhu ne da fa'idar wannan sulhun za ta wakana wakana Allah bima ta'maluna basira kuma Allah game da duk abin da kuke aikatawa Allah yana ganin abin da kuke aikatawa shi wannan tsari na wannan kariya ku ba taba ku ba su ba taba ka ba aka rabu lahiya aka wannan sulhu ci gaba هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطروهم أن تشركوا ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
نعم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا nan wannan bayanin da ake waɗannan kahurai da Allah muku wannan haɗin kuma Allah ya kare ku daga kansu su ya kare su taɓa ku waɗannan su ne dai waɗanda suka kafirce mu Allah ma na ƙwarai shawa kuma saddukum ala al-masjid al-haram suka kange ku suka hana ku shiga masjid haram wajen aikin umra da kuzo da asalin mu da bi annabi a umra zo zawai umra ya koma alhali a al'adar sa mata jahiliya ba sa hana duk wanda ya tunkar harami ko dabba in dai akwai ta alama ta harami ta aikin haji ko hadaya bata ta bata amma saboda hamiya ta jahiliya isa gwada isa jin kai suka ce bai wa ku to wa'annan su suka hana hadaya ma kusa an yi bulga mahillahu me ma'ana suka hana hadaya me an yi bulga mahillahu ai da hadaya a cikin harin da ake yanka ta suka hana musulmi su shiga su yi umara kuma suka hana hadaya ta kai cikin harami a yanka ta suka hana wannan laifi ne babban laifi to kaje ba babban laifi ne Allah ya ce wannan abin da ya wakana na kangi ku da shiga harami hana hadaya shiga harami a yanka ta wurin da ya kamata a yanka walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibukum min ma'atam ghayr ilm nan ginan ga wani abu da Allah ya hana ke dalilin hana yaki da Allah ya tsakanin musulmi da suka zo duk da wannan yawan nasu da wannan imani da tsannin imanin ana iya mutuwa a shiga a buga da ana iya wakana to ga fa'idar ga dalilin Allah hana haka Allah ya ce walau da rijalun mu'minun sa mu'minat lam ta'lamuhum an ba dan ba akwai mazaji masu imani masu rauni wani suka su huta su hijira suna cikin makka suna da imani musulmi ne haka akwai mata musulmi ba su damu huta su hijira amma suna cikin garin makka lam ta'lamuhum ku bu ku iya gano su ku gano ku ware wannan musulmi ne wannan kaza ne cikin jama'a suke kuma aka ce akai harin cikin gari a kowa da kowa a ce kowa wa da wabi kowa a buga wannan za a yi to wannan ce idan kuka shiga garin fata su yi kuma ma'ata mai gari ilim da ce an ta ta'um domin gudun ku kai musu hari ku kashe musulmi namiji ko mace ba ku sani ba cikin cikin sauran kawurai ba ware ba wannan abun idan kuka haka fata su yi kuma ma'ata mai gari ilim za ku samu a zarge ku da kun kashe 'yan uwanku musulmin ma kun kun yi haka ba tare da kun san musulmi ne amma duk da haka ba wani mutane da kun su kashe su makashe nasu ta aibanta ku akan abin da kuke gangan ba kenan wannan hikima ta sa Allah subhanahu wataala ya hana manzon Allah a Hudaybiya ya kai hari a cikin garin Makka saboda wannan fa'ida kar a kashe musulmi wanda ba ta da haƙƙi cikin lamarin in wannan iya karantar da kai yau wani rudu da ake ciki da sunan musulunci irin za su zo kasuwa wadda sunan addini a sabon ko a masallaci a sabon to da Allah da ka sabon a kasuwa ka sabon akwai yara akwai mata kaddara masa wurin kawure ne kowa ne yake ya kashi idan Allah ya hana manzan shi wa'inda mutanen maka kawure ne gangariya kuma sun yi banna irin wannan banna ta hana addinin Allah kange addinin Allah hana manzan Allah ya shiga harami banna ce babba amma Allah ya ce ka a taba su sai Allah ke cewa kace yake cewa liyudkhilullahu fi rahmati man yasha Allah ya haka ba a yaki ba aka kan wace uwa da wabi ba aka aka aka yaji kowa da kowa Allah ya hana yace wannan rahama ce ta Allah zai sa wasu cikin rahama shi domin akwai da yawa wa'anda ma kahurin ne daga bayan wannan sulhu suka yi imani suka yi imani ba kashe su ba kullum kullum shi musulunci ba bukatar shekarun a kashe ka a kashe mutum haka nan kurin ba a kullum kisa ko maganar yaƙi iya zawa bayan rashin imani don ka zama barazana ga musulunci shi ne matsalar amma haka wata kurin a kashe kurin ba gurma da kurin a kashe kurin a zuwa jini kaɗai a akwai fa'ida akwai dalili Allah ya ce kenan yin haka da Allah wannan tsari ya yi ne don sa wasu a cikin rahamashi yace law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima inda za a ware kaji inda ke za a iya ware masu imani da kahurai a ware wannan da wannan to Allah shi anan da ya azabtar da kahuran azab da hannu masu imani daga daga Allah kenan nan dalilin hana yakin dan ka ama wasu illa ba tare da sani to yau kaga nan muskawure ne gangariya ni kore shawa kaga Allah irin wannan magana kurin a zo a sa bam a kari a kashe kowa da kowa ya saba tsarin musulunci don baka iya warewa za kashe ko bai da haƙƙi a ciki in wani ga wannan shi kuce ga hata abin da ake da najeriya na abin boko haram ana abin ko farko a samu matsala a yi a tsakaninsu akwai ma'an suka yi magana gaba suka ce sun lura kuma sun yi magana irin wannan harin da ake kai masallaci ko kasuwa da yawa suka ce laifi ne kuma sun yi mu'arada amma shi shugaban ya ce a'a a ra'ayi ra'ayi al'amir ya kiya amma kowa tsakanin su ce sun gano da kuskure ne amma ka ce kai da kai magana ta kai sai aka shiga yau akwai wanda ya daga baya wanda ya hutu kin nan daga ya hutu ya yi kan kishi daga baya ya yi wajen kasa yin minti arba'in ya bayani ce akwai wanda daga su kan su amince ba ba su amince ba a bakar tahiyar amma shi shugaban haka ne ra'ayin shi ba ruwan shi a shiga masallaci a shiga kasuwa a kashe ba ruwan shi ya ce amma alhali ba haka ba ne su ba su yadda kuma su amince ba yawon da karanci ta da karanci alƙa'ida da alƙa'ida da ɗan da aka ce suka fita wannan ɗan ss wasu ke wannan abun ɗan asalin da aka ce wannan alƙa'ida ss da alƙa'ida da ba su wannan wanda ya zama na iraki wanda ya wani yaƙin wannan sun shi wannan a bagdadi ba bagdadi ya cikin ss ayi wannan wannan wanda ya musa abu abun zarƙawi zarƙawi da usama wanda ka ji tarihinsu usama iya ciwo da bai yarda ba da kai hari a daji ɗin shi'a a kashe mutum haka masallaci a kai bai da ba a ƙi usama babu wannan usama shi usama kun kahure ne gariya duk da abin usama ke da hannu a ciki a kai kahure ne amma bai yarda ba a kai musulmi hari ko ɗan shi'a ne a ƙi a ƙi usama zarƙawi ki da wani aƙida ta kowa a kai mishi shi za a kai ta masu ka pakistan kowa kan shi daga wani rabuwa suka can ma kai ma abin so iraki rabuwa suka can in wa a kai hari a kashe kowa da kowa ba karamin illa ba ta kuma ba wata hujja kan shi kuma tabbas duk abin haka ya san cewa za a zalunci da yawa kuma shekaru ruwa aka cutar da al'umma a yi masallaci da asuba na ga dawo ta kai ba kace wannan wannan ne ba a shiga masallaci suna addini a sabon a watsa mutane ban ga abin kuma suna addini ana ya kawo abu da yawa ya kawo ana aiban da musulunci da wannan abin da aikin da ba musulunci bai ce kuma ya kawo ma musulunci ma ya kawo ma kira Allah kuma annabi yake na magana wa'annan kawure nan gariya kawure ne wani bai kai rantsuwa kawure ne amma Allah ce lauta zayyana la'azam da ta inda za ku ware ta kenan a gama hari kan su ta kan uwa da wabi gaskiya ya saka ma irin yaki na musulunci ya saka mace ƙarar ahli gaskiya Allah ya ce lauta zayyana inda za su ware kenan da masu imani daban da kawure daban Allah ya ce la'azzabna alladhina kafaru minhum da mun azabtar da waɗannan suka wuce mu Allah azaban alima azab tsanani Allah kan yi azaba ga kahurai imma daga wajen ta musamman ko da hannun masu imani duka wani abu ne da Allah yana kawo mutane da tanije su sai me Allah ce gaba إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية dinnan iya magana kan abin da ya wakana a Hudaybiya ne Allah ya ce lokacin da kawure suka sa suka suka suka tansu suka sa isa ta jahiliya ta gode mana jin kai ji ta kai ta jahiliya na ya za a yi a matsayinsu na Qurayshawa wani ya zo ba uzunin su ya zo ya shigo maka haka kurin ba shawara ba komi ba su yarda ba duk da an ba ta aminta a biyar jahiliya ba wannan gwada isa a ɗabi'a su ma ba su hannun zuwa shiga da amma da dalilin wannan amiyar ta jahiliya ta kafurci wannan isa ta sa su san hana musulmi shiga maka fa anzala Allah sakinatahu ala rasuli wa ala mu'minin a wannan hali Allah sabkar da nutsuwa ga manzon shi haka ga masu imani suka samu nutsuwa ba su rikice ba wa alzamahum kalimatat taqwa Allah ya lazimtarwa masu imani kalmar tsoron Allah an ce kalmar tauhidi domin ce a nan an ba don ba biyayya a hankalci a hankali irin sulhu da aka yi hankali a hankalci da abin da karba shi manzo na Allah amma musulmi tsoron Allahnsu da biyayya ga annabi sallallahu alaihi shi yasa su ma suka samu tsuwa suka amince wannan sulhu da manzo Allah da Qurayshawa suka yarda aka rubu aka rubu lafiya ba yaki ba wannan imanin ta kamusa haka nan kin Allah sa musu tsuwa ya tabbatar musu da kalmar tauhidi wa kanu haqqa biha wa ahla to kuma shi ma'ana wanda masu imani dama su suka yi cancantar samun wannan kalma ta tauhidi dan nan su masu imani ke su cancanta da imani da aiki da wannan imani nasu na kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ke su suka yi cancanta da rike wannan kalma ke su masu imani wa kana allah bi kulli shay'in alima allah game da komi allah masanin ya san komi haka Allah ya shirya kurin kuma shine daidai tabbas
laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
nan kuma kusan asalin dama maganar zawo da biya wannan matsala ita ce Allah ya ce da ƙarsa da Allahu rasulahu ru'ya bil haqq tabbas Allah ya gaskanta wa manzon shi wannan maholiki da ya gwada mai na shiga masajidul haram zai shiga latadkhulul masjidul haram za ku shiga masallaci mulki da yayi amran a mulki za ku shiga masallacin harama insha Allah wannan mai da abu ne zuwa ga Allah da ikon Allah da mashiyar Allah za ku shiga amini za ku shiga masjidul haram cikin aminci ba wani tashin hankali muhalliqin ru'usakum muqassirin za ku shiga yadda ake aikin haji ko umara me so yayi asisi me so yayi aski duk da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ne mallan muhalliqin Allah ya jika masu aski annabi ya dace uku ta ko akari da magana ta suma masu sezem kenan nan abu biyu ne aka ari aikin umara ko kai sai ko kai aski to nan alƙawarin Allah ne cewa tabbas wannan mulki mulki gaskiya ne za ka shiga za ku shiga masjidil haram in Allah ya rada kuna cikin aminci wasu na sese wasu na aski la takhafun ba ku tsoron komai fa alim ma malam ta'lamu Allah ya san abin da ku sani ba haka Allah ya shirya muku faj'al min duni zalika fatahan qariba wannan alƙawarin Allah iya nan kahin yazo dan an je annabi zama a mulki ya gani da muka karanta a baya ta Umar ya mu'arada ya za a rasu da mu koma yace ba ka ita rasu da ba ka bada mana ka gaya mana ba za mu zo mu yi dawafi kaza kaza cikin aminci da sai sai da kwanan yace ina za mu koma Allah ya gwada mini na ce maka bana yace a to za ka zo Umar to yanzu na alƙawarin da Allah ya shi Allah ka tabbata abin wannan alƙawarin tabbas zai tabbata ka ku damu zai tabbata alƙawarin Allah gaskiya ne yanzu wannan shine fatahan qariba an ba ku wannan budi na kusa na hudaybiya shi ma wani budi ne a musulunci amma wancan kin ma tabbas zai tabbata kuma haka ya wakana zala don bayan hudaybiya shekara ta shidda ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo makka ya yi umara suke ba suna suna ake suna umara ta ramuwa eh dan ce ya komo ya yi wannan umara da biyu ba sun ba shi dama kwana uku haka zama ta ji magana sun ba shi dama kwana uku ya dawo suka yi shagalinsu a makka suka koma kuma umara an yi kuma an zo cikin halin su ba tsoron komi tabbata haka yi wa kana kenan wannan alƙawarin allah ya tabbata ya ce huwa lazi huwa lazi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
nan kuma shine daidai akai a kawo alaƙi tabbata mana da cewa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli Allah subhanahu wataala shi ne ya aiko da wannan manzuwa ya zo da shiriya kuma da addini na gaskiya bayan duniya ta lalace kuma ga manuwar aiko shi liyuzhirahu ala ad-din kulli dan Allah ya rijaye da wannan addini akan dukkan wasu addinai kuma yin haka walau karihal kafirun nan yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama to mai shaida akan komai yan uwa cewa haka ne ulul kafirun alƙawarin Allah ne haka zai tabbata shi da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna la zawalil ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha yace Allah ya gwada mini gabascin mahudarana da mahadarta wace inna ummati sayablugu mulkaha mazwidi minha yace mulkin al'ummata sai ya kai duk inda aka gwada mini ne mishi karantar da kai an ki an su wataran duniya wannan sai ta kuma ƙarshen daular islamiyya tabbas wata wannan ruwa ya musulmi ya kata ta zaka abu dawud wata ruwa yake cewa la yabru ganna hadha al'amal ma balaga al-layl wa an-nahar zan yake cewa wannan al'amari wannan addinin sai ya kai duk inda za a yi dare ko rana a duniya wannan lamarin addinin sai ya kai na'am ita wala turku la bata madran wala barin illa adkhalahu Allah hadda din bi iz aziz abi dhul aziz dalil yace wannan al'amarin musulunci yace duk inda yake Allah ba zai bar ba wani gida a duniya gidan laka ne kai ko gidan tanti ne yace wannan addini ya shiga musulunci ya shiga yace kuma zai ce bi iz aziz abi dhul dalil da kaskantar mai kaskanta da wulaƙanta mai wulaƙanta da mai ɗaukaka mai ɗaukaka da ƙasƙasƙanci mai ƙasƙanta shi ya shiga ko kana so ko ba ka so ya ce in zargitun lafi hada jini ɗaukaka ce ga addini kuma zullan kuma ƙasƙanci ya kawo kawurai kenan allah a kai a kawo wani addini sai ya kai ko ina duniya wani kuma alƙawarin allah ne tabbas ya wakana yau ko gobe da kai ko ba kai ya an yi wannan illa mace yanzu bushara ce a duniya cewa kowa ya imani hatta da kahuran hatta da abokan adawar cewa babu addini wanda yake cin wutar daji a duniya ka musulunci wannan abu ne a hili kowa ya sani yau babu addinin kuma hikimar Allah a inda yake da ai suna an samu wani cikin shugabannin kiristoci wanda ka ce musulunci ya yaɗu takobi da kashi a gwada mutane dan Allah ya ƙayyata da su kunta musulunci addini daga Allah kuma taimakon Allah ne alƙawarin Allah ne sai a yanzu in dai yanzu maganar rauni ne ko makamai musulmi suna da rauni ba su da makaman abu makaman mana kahuran ne to hikimar Allah a yanzu lokacin da suke alfaharin da makaman da waye komai a hannunsu to a yanzu ne ko musulunci ke cin duniya kaga inda da kari ne yanzu to kuma hikimar Allah cikin su yake shiga a cikin su yake shiga yake yaduwa yake kaiwa duk wanda yake karanta karance na labarin addini zai tabbatar ma da a yanzu a duniya babu addinin da yake cin wutar daji yake cin ko'ina ga musulunci kuma haka ne suna kallo a rasa yadda za a yi don haka ce dabara ce ta kudu allah ne na gaji duk wata dabara a yi kuma abin kurin gabe ke ci wani alƙawarin allah ne don duniya ta ce bayan da shi shi alƙawarin haka nan zai rinja da wani dukkan wani addini musulunci ya zama a saman shi tabbas ya ce wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa zama tumi shaida akan komi ta gaba muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
محمد رسول الله can mun karanta aya ƙarshe wa kafa billahi shahida Allah na shaidawa cewa Muhammad sallama shi manzo ne daga Allah tabbas tabbata cewa Muhammadu manzo ne daga Allah والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم wanda suke tare da shi na masu imani to suna masu kaushin hali ba sa saurara makahuri bai samun kohon shiga bai samun bai samun babu reni tsakanin su kawo babu reni suna da masu kaushin hali game da kahuri don kai samu dama amma ruha ma'obainahu amma tsakaninsu suna masu tausayawa suna masu rama masu yahiya masu kawo da kai tsakaninsu ya ce tara mu ruka'un sujada za ka ga suna masu imanin tare da shi halinsu suna masu rukuyi sujada mana masu yawan sallah ne suna yawan sallah mana kayan masu ibada ne da imani baiwa kawai da baka iya bukatar aiki kuma babu daga cikin aiki babu aiki mai mahimmanci ga ibada kamar sallah dan ta kauce komi karatun qur'ani tasbihi tahmidi takbiri tawadu kaskata gaban Allah komi ne a cikin ta sai ke cewa suna masu sujada suna masu ruku'i da sujada da makaranta isa ta ta ta makata ta rabi'a irin wannan masala ta rabi'a na maganar cewa muhimmancin sujada yawan sallah da annabi sallama rabi'a iya daga cikin khadamai wanda bai rabu da mutum manzo Allah din da annabi yake tare da shi hatta cikin dare bai nesa ta masallaci ya gudu manzo Allah kai cikin dare zan bukata ba zuwa shi sai zo zamana bakin bakin gida annabi ya cikin gida ya zamani a kofa bai ce ko ko shi jira yake wanda abin kai cikin dare annabi bai bukata ba ba mu mishi kurin a zama ko gida kurin bai zuwa ko ina annabi kai ya annabi cikin dare ya ta bukata ba mu mishi iya zamane kan zama mai gadi ma ba mai gadi bane ba jiran wata bukata ce kurin rabiya ran annabi ya wuto ko sha kofa ce rabiya annabi ya kai ya ga ya wuto bana ya kai gaya yace ka je duk abin da kake so ka tambaya waje na ka je ka tambaye duk abin da rabiya kana da garanti ka je ka tambaya kai da shawara rabiya ta ruwa ce bai an kai bai bai da je shawara yace ya rasulullahi ina roƙon zama da kai a gidan aljanna yace rabiya ko dai wani ba wani abu daban wanda wannan abu gari zalika arabiya ya ce a huwa za ka ko za ka wannan da ya rasu kurin aka yi annabi ta shi ce wannan kurin zama da kare aljanna zai wani aka bashi bai kare ba inda me aka bashi na ke yanzu babu shi yasa mutane suke da hankali sabai masu hankali ne ya san muhimmanci abu wata ruwa da ta yi rabiya ya ka kawo shawara ya rasu da na ga duk abin da aka wannan duniya zai gushe almuhimmi dai annabi ya ce mishi a inni ala nafsik da kasa ta sujud ce rabiya ka taimake ni kan wani bukata taka da yawan sujada mana yawan sallah ke yawan sallah abu ne kwarai mai mamancin gaske to ke so masu imani na masabba suna masu sujada da rukui mana masu ibada ne suna yawan sallah yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma suna neman fadala ta Allah da yardar Allah simahum fi wujuhi min athar sujud suna da wata alama a huskarsu ta gurbin sujada wannan malamai magabata shin gurbin su ana nihin wurin sujada ana nihin hasken huska ko masaya ana nihin haske ne a huska haske don imani wata ce a ɗan waƙarar cewa haske ne abu ne mai matsala gaske magana a yanzu ya zaka gane mutum mummuni da mara imani da hasken huska wannan mu kawai mai ya yi kauri sai mutum ɗin da kai wannan wannan ce ɗan wannan ne gaskiya shi kuma wannan wata alama ce ta gano su Allah ce simahu na ce kuma kuma ce wani alama kuma da tafi hujjo mu he ka ga ce min asar sujud wa inda ce kun fi hujjo mai ka iya bada ce harshen muska ne he da ga maka min asar sujud na gurbin sujada karance sahabbai na cewa kamar sana iya ce da ke ban su sai za su wayar gari cikin sallah cikin sujada za su za ga su kaman goshin su kaman kaman guyuwa akuya mana sahabbai suna alama yan alama da hin karara duk da yan an san goshi akwai mai kaushin mata wani ba sallaba yake da yawa amma ya gaji ba kaushin shi ya alama kamar in san irin namu kuna taushin mata ne taushin mata da bin gare shi akwai mai taushin mata sai goshi ne ya alama wani kuma ga iya su jira ma amma ya taushin mata bai alama amma wannan aya tana magana gano musulmi ta gurbin sujada Allah ci Qur'an kuma tabbata sahabbai suna da wannan alamu a cikin fuskokinsu ko mutum bai bakanta wala za ka gane wurin sujada tabbas in dai mutum iya ce ta sujada iya tsuwa sujada wala din da kaga alama ko in gari ba gani in dai mutum yaga ba wani buga da buga ta shi ba in dai mutum zaka sujada cikakka wallahi kaga alama ba ce wai kakanta ba ka ru kawo baki ba amma za a ga alama a goshin ka tabbas macewa wa haske ne gaskiya akwai matsala gaskiya kafurin ne ma ya ce pes ka baki da kana balai na ƙoshin gaba gaskiya kenan shi Allah ta yi mutsayakon ta yi wa'annan sahabbai yabtaguna fadala min Allah suna neman fadala ta Allah yace simahum fi wujuhihim wanda wannan ƙorin zuwa ba ce daga Allah simahum alamasu fi wujuhihim a fuskar su yace min athar sujud kuwa daga gurbin sujud su kuma Allah ce sai nan ko ka ba kanka wannan sai ta zalika matalun fi tawrah wannan misali a taura haka yake a rubuce inwa don biyar muka Muhammadu Rasulullahi da shi manzan Allah ta dama da masu imani hatta siffar sahabban shi siffar masu imani a taura haka aka rubuta Muhammadu manzan Allah ne ga halin mutanen shi suna kallon zama kawure suna tarkai tsakanin su ga alamar sama a goshin ta sujada haka ke a taura a rubuce Allah ce wanda su Qur'ani ne a taura ma kake a rubuce Allah kai mu gobe zan yi da insha Allah lokaci ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته